wani adal mufrad ba shi ne ba wani ne littafi shi ne shi ne jami'u sai ko sayil buhari a saulu kutubul mai hadai sayil buhari tukwana ka zo a bangaren aminu mumin yana fil hadisi a bangaren tarihi ma yayi ga adabul mufrad ga ga ko ina kuma ana karantawa rahmatullahi alayhi muna wata satin mun kare ruwaya ta marabe mun kare babe na 317 ruwaya ta 747 yanzu mu tashi ruwaya babe na 318 babe na zama tashi 300 ruwasan babe ruwasan disit ko ruwaya hadisi na 748 hadisi na 748 hadisi na satsan karan tweet ya yi tarjaman babu ya ce ya tarjama baban babun nafakatun rajulu ala ahalihi nafakatun rajulu alawa me yake ne mutum ya ciyar ya fiye kuma mun doki kula da ilanka ciyarwa ne kadai kawai tuni da shi da sha ne kadai eh ɗauka yau ne shi za ka lahaya kenan bi zama ce na nafa ɗawainiyai ɗawainiyai mutum a bisa iyalansa ɗawainiyar mutum a bisa iyalansa na faɗa ciyarwa amma don ka ce ɗauke shi a ciyarwa ciyarwa kasance kamar khas ne shi kuma aka ce ka kula da iyalanka kenan ɗaukar ɗawainiyar su gaba ɗaya yanar ta jiya babu yana koya mana ɗawainiyar mutum a kan iyalansa kenan ɗaukan ɗawainiyarka da kai a kan iyalanka ko kuma an kace nafaka ciyarwar mutum a basa iyalansa tunda ciyarwa ta kasance ai hasti bangare ne daga cikin dokar ɗawainiya in aka ce ɗawainiya ai na iyalanka da kwai ci da kwai sha da kwai sutura da kwai ɗaukar muhalli da kwai likita da kwai karatu da kwai kula da su da kwai tsare su duka biyan wannan ɗawainiya ce amma ne kace ciyarwa kawai ci da sha kenan nafaqatir rajulu ala ahlihi mi zan fasata kenan mace dawainiyar mutum akan yallansa kenan imam buhari sai ma babi da yake koya mana yanda mutum ne kai shi yanda zamu dauki dawainiyar yallan wa ke dauka ne mafi yawan dauka dawainiyar gida wane ne namiji ne kai ne ko ɗawainiyarka da zaka ɗoka a kwamin kamata ka gata lintika shan inta total ci sha sutura kaya likita tika ɗawainiyar nan kenan shi ne zai mu babi nan wannan baba shi ne ta jawa baban na faƙatin rajulu ala ahalihi sai ce قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن عيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل دينار دينار أنفقه أنفقه الرجل على عياله ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله ودينار أنفقه على على دابته في سبيل الله قال أبو كلابة وبدأ بعياله وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل
to wannan ruwa da zan makaranta masu litayi dai kwa gurin ko kenan mai kokari masu litayi muna bin abin da kalamin risas mun kai karatun tare kowa da kalamin risas yana dokan abin da aka wadi ko wanda bai gane ba wannan hadisi ruwa ta nawa 700 da wannan ruwa ce wadda muslim ya hudo ta muslim ya hudo ta a fadarin nafaka alal iyal imam muslim ya wadota a wajen babun fadalin nafqati alal iyal kuma ruwa ce baccin muslim ashabu sunan tirmizi da ibn majah sun hudota daga cikin ashabul masani ahmad ya hudota ruwa ce kenan me ruwa ce sahihiya sai nan ta zo mana a cikin adabul mufrad muje hadasna hajjaj qala hadasna hammad bin zaid an ayub an abi kilaba an abi daga abi kilaba ko an abi asma'in an sauban shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauban sauban shine sahabban sauban yace anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace inji wa inji sauban annabi sallallahu alaihi wasallama yace afdalu dinar mafi darajar dinari yanfuku rajul wanda mutum zai yi ɗawainiya da shi kenan wanda mutum zai ciyar da shi in haka ce dina sile na zinariya kudi na zinariya ake kamar yanzu in yanzu sai mace sefa ko sefa ko yero ko in yanzu ne ko kenan da ya ce ma afdali dina mafificin dinari yanfi kuhurajul wanda mutum zai ya ciyar kenan mafificin sefa ko mafificin euro na kudinka wanda zaka ciyar kenan a duk a kudinka gaba daya kai alhaji kai ko ni ko shi to a kudinka gaba daya wanne ne mafifici a cikin kudinka shine afdalid dinar yafi ko rajo mafificin dinarin da mutum zai ciyar wani dinari ne kenan wani kudi ne mafifici a cikin kudinka arjan deposit ɗinka da kake kashewa na kasuwanci wanne ne hififi wanne ne daraja sai ce dinarin anfaqahu ala iyalihi dinaran da ya ciyar a bisa iyalansa kenan dinaran da ya ɗauki ɗawainiya a kan iyalansa wa dinaran an faƙahu ala ashabi fi sabilillah da dinaran da ya ɗauki ɗawainiya ko ya ciyar a bisa abokansa waɗanda suke tafiya yaƙi fi sabilillah wa dinaran an faƙahu ala dabatihi da dinaran da ya ciyar a bisa dabba shi da yake hawa yana zuwa jihadi fi sabilillah kenan a cikin kudinka gaba daya na annabi ya ce ma wani kudi ne wanda ka kashe yahimi yahimi ya yi fifi kwahi ya yi lada ya daraja ya zana mana na harko dinarin da ka ciyar a kan iyalanka ko muka ce ciyarwa na kenan ɗawainiya na biyu ha da dinarin da ka ciyar a bisa abokanka waɗanda yake zuwa jihadi fi sabilillah na uku ha da dinarin da ya ciyar a bisa abin hawan shi da yake wuta jihadi fi sabilillah to doki yanzu nan dabati kenan dokin shi ko ya sa mai ciyawa ya ya to yanzu ha kenan yanzu za a je nan ka ɗauka in ka huda iyalai kenan dinarin da ka ciyar a bisa fi sabilillah zuwa mi duk abu na aikin Allah zuwa watsa kalma Allah zuwa wa'azi zuwa menene wa dinaran faqo ala dabati motarka da ka sa mata mai ka gyara ta ai ka kashe kudi kenan duk a kudin da kake da wannan kudin uku sun yi daraja kenan kudin da ka ciyar ka dauki dawaine iyalanka da kudin da ka ka taimakawa abokanka na zuwa jihadi za ku je wa'azi za a je wani guri a yanzu ai kila wani ya ku bayi ne kudin abinci ma bayya sai ka ɗauki yauninsa ana hanya kana saya masa abinci ko kuma biya mota ne ake aje sai ka biya mutum ya tafi ko kuma iya can zamanin yaƙi ne sabai ka sayi doki ka ba wani a hau ya tafi ko ka sayi raƙumi ka ba wani ya tafi kuma da dina ɗin da ka kenan da ba ta yi kuma abin hawanka in can ne dokin ka raƙumin ka jakin ka ya zuwa mota moto ƙala abu kilaba sai abu kilaba ya ce wa ba da abi iyal annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara da iyalai kenan dai nuna ma a cikinsu duka a fifiko iyalai ciyar da iyalai shi ne gaba shi ne cewa wa ba da abi iyal sai ya fara da iyalai sai ce ma wa ayi rajulun a azamu ajaran kuma wani namiji ne ya fi girman lada wani namiji ne ya fi girman lada min rajulun fiye da namijin yunfiku ala iyali suga wanda yake ciyarwa a bisa iyalan shi yara hatta yughnihumullahu azza wa jalla har dai su girma Allah ya wadatar da su kenan wanne ne ya hilada a cikin wannan hiye da wanda yake ciyar a bisa iyalansa yara yana ciyar da iyalansa suna yara shekara ɗaya biyu bakwai har su yi su girma su balaga san ciwon kansu fara aiki ko wani abuwa Allah ya wadatar da su kenan a duka wanda ya girma a wannan kudin guda uku wanda ya ciyar a bisa ya ɗauki ɗawainiyar iyalan shi yara har suka girma Allah ya wadatar da su fasara hadisi kenan wannan hadisi ne ya karanta da mu mahimmancin ciyarwar iyalai sai dai muka ce nafaka ana ɗawainiya in ka ce ciyarwa ka tsaya a cin abinci kadai kenan mahimmancin ɗawai ɗaukan ɗawainiyar iyalinka kenan zaka gane ana kamai ɗaukan ɗawainiyar iyalanka wajibi ne a kanka kuma ya hilada fiye da wannan ukun da aka zana sura kenan ka ciyar ka ɗauki ɗawainiyar iyalanka da dukiyarka ya hilada fiye da ciyarwa da kai da fi sabilillahi ya hilada fiye da ciyarwa da kai a bisa wata dabba don ta wata fi sabilillahi kenan ciyarwa iyalanka a kawo abinci gida da sauran wani abuwa ka sa ɗiyanka ta abin da kake da gwalgwadon karfinka kenan ya yi wannan abubuwa kenan wannan in ka ɗoka ya zumu kuma a al'adam ai kana ga wa'ansu wanda allah ba su mala wa'adada zai ga amma da fi su iya ciyar da iyalansu ai kana ga matan mai kuɗi da dama wata matar talaka ta haita sa kayan ko kuma matan gidan mai kudi da dama a gidan wani tsakatsakiya an yi cin da jaja a karya kashi a aswaki zai ga wani mai kudin kawai oburu gani jama'a malam wa'addada bai iya ciyar da iyalansa kawai ya maida kawai inda aka ci shinkafa nan aka ci mai an wuce guri shi kuma ɗawainiya da aka ce gaba ɗaya idan kana da hali ɗaukan ɗawainiyar su total ake so ci da sha da sitira da likita da karatu duka ka gama ɗawainiya cutar amma dai ai nawa zaka gani mai kudi ne in yari ya kai ya she shi ne an san tsakatsakiya ne amma da ai da kwai masu kudi da dama wanda sun tara kudin amma dai in ka ga famun su yadda suke rayuwa ba ka ce ba kudin suna da shi kenan kawai sun maida a hira ma sai in dai an ci an sha ba an wuce ba shi ku ai ba ci da sha ne ba ɗaukar ɗawainiya kare ɗaukar ɗawainiya dukka shar'in mutum shi ko shar'in mutum ka zana nawa ci sha sawa sutura a rishin lahiya duka kitso kumshi duka ya shiga na mataka duka ɗawainiyar ta jayi duk kayan ado da sa in daidai dai ƙarfinka ne ba huce gona da iri ba ba za a yi tabazir ba amma dai ai wani bai wannan eh yanzu ai zaga wani mai hali ne sosai kudin shi sun kai kudi amma dai zaga ya kai kudin yanda duk wani ɗawainiya na iyalansa su jena su jena a kai su a mota amma dai zaga a sayi da suke yawo bai iya wannan ko kuma yadda za a je kullum ana sauke kashi a gidan ko zabi bai iya ci bai iya wannan yanan kaga shi ma bai ci ba balle bar wani ka zama mai gadin dukiya kawai sai ka mutu a samu ne ta feda da dukiya kai baka ci ba yallan ba ci ba ba a yi sadaka ba ba ka ba ɗan uwanka ba sai ka mutu allah ka wani da ka ajiyewa eh dukiya ta kashi ka gani da ake wasa da ita wa alaikum salam eh eh haka ne aka rama kallon eh tun da shi tuzuru abinci da kowa eh eh tun da shi yanzu o'o da o'o da o'o da o'o shi ne bakin shi kariyar shi da littafin shi da kilasar ɗin shi na zuwa jami'a to haka da ana ma to kuma fa mimiki gane wani hadisun kamar ga wani hadisi wanda musulmi ya hudu wannan hadisin musulmi ya hudu shi a babu nafaka alal iyali a ƙarƙashin shi kuma sai hudu wani hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafali mar'i isman an yudayi aman yaqulu kafali mar'i isman ya isa ga mutum zinubi laifi ya toye haƙƙin wanda yake cidawa ya isa ga mutum zinubi babba ya toye haƙƙin iyalansa ya ne toye haƙƙin iyalansa kenan kin dokan shar'in su dawainiyar su kamar yanzu da aka ce dokan dawainiya ita ce gaba da ita annabi ya fara to ke da musulmi ya kawo wannan a kasa sai ya ce hadisin da annabi ya ce ya isa babban laifi gawa ga mutum ya toye dokan dawainiyar iyalansa kenan bai iya doka dawainiyar shar'in iyalansa gane fasar hadisi ai ba wannan ko muka ce afdal dinar afdal dinar afdal dinar ne fiqhu rajul mafi mafi daraja dinarin da mutum zai ciyar shine dinar da zai ciyar absa da kuma dinar din da zai ciyar absa abukaisa wanda suke wuta jihadi fi sabilillah da kuma dinar da zai ciyar absa dabbashi kenan duk ai kudi ka kashe can ka kashe can ka kashe can to duk a kudin ka wannan ukun su suka yi daraja kenan su suka shiga hanyar alheri to kuma a su wannan ukun ma wannan na farko shine gaba don wani abu kilaba yake wa bada abi iyalin sai ya fara da iyalanka yaman da wani hikima wa ayi rajulun a azamu ajaran wani mutum ne yafi mafi girman lada daga namijin da ya ciyar a bisa iyalansa yara har dai lokacin da Allah ya wadatar da su kenan lokacin da suka girma mun gane sai na gabe ci
قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة shi ma da irin na na sama ne ko حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث شي عدي بن ثابت yace yaji Abdullah bin Yazid ya hadisu yana bada labari shi kuma ya samu daga wa daga Abi Mas'ud al-Badri shine sahabin manzon Allah Abi Mas'ud sunan shi Uqba Abi Mas'ud al-Badri annabi nabi sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace man an faƙa na faƙatan wanda ya ciyar da wata ciyarwa ko kuma wanda ya ɗauki ɗawainiya wata ɗawainiya ala ahalihi a basa iyalansa wa huwa ya hata sibuha ya yi abin ne don allah ya ba shi lada kanat lahu sadaka wannan zai kasance sadaka ne a kai shi kenan duk abin da zaka yi ɗawainiya a kan iyalanka da niyyar ka sauke haƙƙinsu ne allah ya baka lada kuna kaɗan wannan kenan lada sadaka ce a kanka kenan ka gane sadaka da kwai wajiba da kwai ta ɗauyi ko kenan ita ciyar da iyalanka sadaka ce wajiba ciyar da wani wanda yake waje sadaka ce mustahabiya kenan in kana da wadata ibda abiman ta'ul kenan da iyalanka zan su fara zaka fara su koshi su karya kashi tukwana a wata waje kenan ba gida bai koshi ba ba an huta waje ba kenan nan shine yace ma man anfaqa nafaqatan wanda ya ciyar da wata ciyarwa ko kuma wanda ya doki dawainiyai wata dawainiya ala ahli absa iyallansa wa huwa yahtasibuha yahtasibuha yana kwadayin lada da gurin Allah kanat lahu sadaka wannan ciyarwar da yayi akan iyallansa zata kasance sadaka ce akan shi kenan shi ma bai karanta da mu na dai dokan ɗawainiyar iyalanka duk abin da zaka ba iyalanka wajibi ne kuma sadaka ne kana samun lada kamar yadda ka san a waje ka je ka ba wani sadaka to na iyalanka ma sadaka ne na iyalanka ya yi ma samun lada fiye da na ina da wadda na waje kenan da ina ma cika fara da gida cika fara kenan sai in gida ya koshi ta kwana ai abin a jere ne yanzu ga matarka ga ɗiyanka ga ƙanninka ga 'yan uwanka ga ƙannin babanka ga yayin babanka ga 'yannin uwarka ga yayin uwarka ai abin a jere ne kenan in ka zo layin wannan ci da shi menene wajibi wajibi wannan mustahabi mustahabi kenan ka fara na farko wane ne wajibi tilas dole ka ciyar da shi na farko waye iyalai su ko iyalai da suwa suka suwa iyalai kenan matarka da iyanka sai kuma ɗin wani hadiminka ya shigo wanda ƙalƙashinka yake ka ɗauko wani ko daga gida ko daga ina ne ko daga karkara ya zo na gidanka kai ne titar ɗin shi to shi ma wannan yana matsayin wannan ɗiyan naka kenan ciyar da shi wajibi ne kenan in ka huda iyalai kenan amma dai tsora ƙanru yayu da sauransu wannan ciyar da su ne mustahabi ne kenan duka kenan da ciyar da iyalan da sauran wannan duka sadaka ne sai dai shi ciyar iyalai yakan ɗaukan mai matsayi biyu wajibi ne sadaka ne shi kuma wancan mustahabi ne sadaka ne mun gane ciyar da ɗiyanka da matarka mene ne wajibi ne sadaka ne ciyar da ɗan uwanka wajibi ne mustahabi ne kenan shi ko muka ce nan duk wanda ka ɗauko shi yaro yake kalkashin ka a gidanka shi ma na matsayin wa iyanka to sai ruwa ta gabe ci
قال حدثنا هشام بن عمار بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر فقال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك قال عندي آخر قال دعه في سبيل الله وهو أخصك
wannan ruwaye ita ma muslim ya hudo ta ruwaya ce sahihiya kuma imam ahmad ya hudo ta a musnad daga cikin ashabu sunan abu dauda ya hudo ta ruwaya ce ita ma mai sahihiya sai dai inda ta saba a ƙarshe malamai suka ce da kwai ziyada ziyada ce aka da'afa ziyada da wannan wahuwa a hasuha nan ne aka samu ziyada da ifa kenan hadisin suka ce yana tsayawa daga da'ahu fi sabilillahi amma da huwa akhasuha ziyada inda malaman hadisi suka ce ziyada ne nan da ifin ziyada ne akai amma din daga fi sabilillahi in hadisi ne mai sahihi kenan huwa akhasuha nan zaka ja layi nan ne ziyada inda muhaddisin suka ce ziyada ce da ifin da ifa yace hadathana hisham bin wa muje hadathana wa hisham bin muje hadasana muje tare da san kowa nabi hadasana hisham bin ammar ko kala hadasana alwa walid hadasana abu rafi isma'il bin rafi hadasana muhammad bin munkadir an jabir bin abdullah al-ansari matashin sahabi daga cikin sahabbai al-ansar jabir yana cikin daga samari matasa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce mai jabir dan abdullah al-ansari kala jabir dan abdullahi ansari ya ce ƙala rajulun hadisin ga wata ruwaya wannan ga wannan ruwaya he jabir ya ce ƙala rajulun wani mutum ya ce wani mutum ya ce ya rasulillahi ya ma'aikin allah in di dina ina da dinari guda kama ka ce ina da jika guda ko ina da naira guda da shi wanda namiji ya ce ya rasulillahi ya manza allah in di dinarun ina da dinari guda kala sai annabi ya cewa wannan mutuma an fi kuhu ala nafsika ciyar da wannan dinaran a kanka kenan ɗauki ɗawainiye kanka da shi tun da shi ɗaya ne kala sai namiji ya ƙara magana ce in di ahar ina da wani hallo ya manzan Allah fa kala an fi kuhu ala hadimika au ala waladika ciyar abasa wanda yake kalkashin ka yake ma hidima ko kuma ciyar abasa ɗanka kala in di ahar namijin da ya ce ina da wani bayan wannan ma ƙala da ahu fi sabilillah to sanya wannan cikin hanyar Allah ka bada jihadi ko gina makaranta ko masallaci ko marayu ko wani abu mun gane kenan namijin ya ce ina da sai aka ce annabi ce mi zakari shi ka ciyar a kanka kenan ka ɗauki ɗawaine kanka ya ƙarciya kuma ga na biyu aka ce ciyar da mai ma hidima ko kuma ɗanka ya ce ina da wanda aka ce tonan yi ka bada fi sabilillahi to nan yanda ruwaya take kamar irin in za a wuta wani yaki ko wani abuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tattaro a tattaro a tattaro a ka taimako a tai kenan sai annabi ya nema ga sahabbai a ka taimako za a wuta yaki fi sabilillahi sai wani sahabi sai ya cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ina da dinari guda to annabi da ya cewa annabi ya dinari guda sai annabi ya ce dinari guda ne kadai ga dika to doki dawai ne kanka da shi sai ci a da kai wani al'annabi sai annabi ci a to kula da gida shi ne an fi hajji muka kula da tsawon da duka kenan kula da gida ciyar da iyalan keke ne ko ya ce annabi da kai wani sai ce tukwana ciyar da shi fi sabi lai a nan zaka ba da a wata fi sabi lai kenan mai zai gane na ya sa ya kaddamar da ci ɗokan ɗawainiyar kanka da iyalanka fiye da taimakawa fi sabi lai a wuta kenan in kuɗinka kaɗan ne ka ɗora tukunya a gidanka a ci abinci a gidanka yahi a yahi gaba da a wata fi sabi kenan ya kaddama iyalanka fiye da komi kenan in kana da kaɗan kwana zaka yi da ɗaukar ɗawaine kanka da iyalanka da kwana in ya huta suka ƙaru ana neman makaranta masallaci gina rijiya gina marayu huta wa'azi ina ne da kwana sai ka bada mun gane kenan annabi da miyo hada da iyalansa da kwana ya ce kenan kamar yanzu ne ce an ci aka taimako sai ce jikata ɗaya gare ni to jikata ɗaya ne ya ce to jika ila a gida ba ɗora tukuya ba je ka ɗora da ita sai ka ce da kowace jika a ce kudin da kasuwan yara an bada a ji a ɗauki da wani yara ka ce ina da wata jika da kwana ce to ta ukun kawo ta asa tafi sabi lai kenan kaga an faddala ciyar da iyalanka fiye da wa fiye da komi ibda bi man ta'ulna mi kace yawa aya ce wa ta bala ala hubi zawul qurba zawul qurba kuma sai ka fara dawa ka fara ka gaɗi ka fara zulkur baki ne da ɗiyanka zaka fara tukwana ka ce ta mamma sai ya ce
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان المزاحم بن زف بن زفار المجاهد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه دنانير دينارا اعطيته مسكينا ودينارا اعطيته في رقبه ودينارا أنفقته في سبيل الله ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك mu kuma hadisi na sama nan da yace na kace a basanar ko kanka da hadiminka ko wadanka yace ina da wani ka sanya shi fi sabilillah ko sai yace wa huwa ahasuha shine mafi kaskanci kenan me mafi kaskanci kenan wai wanda ka ciyar a fi sabilillah shine mafi kaskanci kenan ai duka ai sadaka ce ba kaskanci a sadaka kenan don wannan wannan ziyada ce da ifa kenan me ake ne a hasu a fusarta kenan shine mafi kaskanci kenan a ukun duka da ciyarwa a bisa iyalai da ciyarwa a bisa da ciyarwa a bisa kanka da ciyarwa a bisa iyalanka da na ukun shi da ciyarwa fi sabilillah kenan in ka jera su wanne ne mafi kaskanci a yake ne na kenan ciyarwa fi sabilillah kenan amma dai malamai suka ce dukkan sadaka sadaka ce ba mafi kaskanci a cikin ta sai dai a fifiko wannan ita ce ta gaba daga ita sai ita kenan nan wa huwa ahaswa mafi kaskanci shine ziyada hadisin da ifa amma dai hadisi sahihi ne sai hadisi na na gaba shi ma musulmi ya hudo shi babu nafaqata alal iyal nisa'i da abu dauda sun hudo shi hakim ya hudo shi ahmad ya hudo shi shi ma hadisi ne sahihi ya cewa hadisi na nawa lamba na nawa na 751 hadasana muhammad bin yusuf qala hadasana sufyan an mazahim bin zufr an mujahid an abi huraira daga abi huraira abdurrahman bin sara ad-dausi an nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana da shika hudu ne ko kuma kana da dinari guda hudu shi ne ce arba'atu da na ne dinari guda hudu iya zai sai mace katin milko to a shika hudun nan ko kuma dinaran nan guda hudu dinaran a a ɗai tuhu miskina dinari ɗai sai kabawa miskini wa dinaran a ɗai tuhu fi rakabatin dinari ɗai sai ka ba da absa 'yan dabawa kamar za a yan tabawa sai ka ba da gudun ma yan tabawa dinari guda wa dinar an fakta hufi sabilillah dinari guda kuma ka ciyar a bisa hanyar huta fi sabilillah wa dinar an fakta hu ala ahalika dinari guda kuma ka ciyar a bisa iyalanka matarka da yaranka jika nawa gare ka ka timin ci aljihunka jika guda kai milita eh kaba miskini sadaka jika guda ta bi kai milita ana za a yantar da bawa kace ga gudun maka a yantar da shi jika guda ta ga wata micece ana wuta wa'azi ko za a gina makaranta ko masallaci ko marayu kace ga ita a saka jika guda ta hudu ta micece kaje kaso banana ko gwaiba ko ko ko kaka gida ko dogale kenan jika hudu ta ta kare ko da ita ka wuni cika wurin ka wuto da wani cika wurinka nan kaga wani miskini ka bashi kai gaba ana neman wani za a yanta shi bawa ne kace ga gudun mata kai gaba za a ce ba aziza a ce kace ga gudun mata jika guda ta yi sura ya kai ka wuto da ka zo ta kasuwa kai leda na banan da limu kaka sai annabi ya ce afdaluha a cikin wannan dinaran guda hudu wadda ta yi fifi ko ta yi daraja ta yi lada allazi anfaqtahu ala ahlika wadda ka ciyar a bisa iyalanka wai fifi ko ciyar iyalai kenan duka wannan jika hudun wannan ledar da kai da kasuwa da banan da da gwaiba da ne da ka zo da su gida to wannan ledar ta yi lada duka eh shi ne ce afdaluha a ajiye su duka jika hudun wace ta yi lada da daraja allazi an faktahu wadda ka ciyar ala ahalika a bisa iyalanka ka jira su gata ta farko gatawa gata miskini ka bashi ta bi gata ana yan tabawa ka bada guduma ta uku ana gina makaranta a sai kaza ka bada ta hudu gare da ka da kai ta banan to sai ka ce wace ta yi annabi ce wannan wadda ka ciyar a iyalanka ta yi kenan ta yi duka aka aure a suke kenan kaga duk wani hadisa mai sai karanta mu amma dai mu a yanzu gani muke fa kamar wanda kai wacce mutum gani ke ta hilada wanda kama muskini ko da kai to kaga ana hadisi yana kenan dai rauna mu wannan fadalacci da iyallai da leda nan da ake azo da ita daga an huta ta banana eh da mangoro zamanin mai kankana da ko da kankana da ni da su lemu dan kawo ta bayan gari aiki ka zo da dijaja da irin wannan kai leda to kaga ya yi wannan wani wanda zaka bada shine kiuna ma wannan ya kare daga nan wannan sai kenan wannan hadisan da muka yi duka yana nuna ma fadalacci da iyallanka kenan fadalacci da iyallanka sadaka ne wajibi ne kuma sadaka ne akan ka kuma duk wani kuɗi da zaka kashe fadalacci da iyallanka in a ɗora su a sikeli ne wanda ka ci da iyallanka sun yi daraja da lada sai ya hau sabon ya ce mi babun yi ujar fi kulli shay'in ana ba mutum lada a dukkan komi hatta lukumatun haddai luma yarfa uha da ya daga ta fifi imrati ya sa ta a cikin bakin matashi yi ujar fi kulli shay'in ana ba da lada a dukkan buhari ce ma hatta lukuma halluma a rama kankana ga tanan giyanka ya daga fifan mu'imra a a bakin matashi kaga buhari ce ma wani ta yanzu irin wani abubuwan ma sai a filin ake gani yanzu mu yanzu a yanzu kama a rama ya je gida ya doke kankana saba matashi a baki gani za yi ya sota amma dai a filin kuma sai gani ko kaga da wani abin al'adu ne na musulunci kai kaga al'adun musulunci a inda ba musulunci kuma ka zo inda ke da musuluncin ba ga eh to kaga hatta noma ko dan mangwaron nan kayan ka ka daga ka sa a bakin matar ka ce ladari shi ne ce ma yi ujaru ana ba da lada fi kulli shay'in a dukkan abu hatta lukuma hatta loma daya yarfa ufa da malama rago ya daga ta fi fi imra'ati a bisa bakin matashi sai ta hadisin قال حدثنا أبو أبو اليمامة أبو اليماني قال حدثنا شعبة شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعيد بن أبي وقاص أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لسعد تنفق نفقة تبتغي بها وجه, وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك
wannan ruwa ta wadda zama karanta bacin buhari ya kata a nan adabin furan kuma ya kata a can babban littafin nashi jami'i sahil kenan ruwa ce ta zo a can sahil buhari bacin ya kata na can ma kata ruwa ce kenan bi sahihiya ko ya ce hadasana abu yaman kala hadasana shu'aib an zuhuri kala hadasani amir bin sa'ad an sa'adi bin abi wa qasim sahabu mazala ko sa'adi dan abi wa qasim annahu ahbarahu shi wannan amir bin sa'ad ya ce a ba sa idul hudiri ya ba shi labari shi ko a ba sa idul hudiri a ina ya samo labarin ya ce annan nabiyu kala li sa'adin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ce wa sa'ad bin abi waqas ai da kai tarin sa'ad bin abi waqas da muka yi ko lokacin da ya je makka ya yi rashin lafiya sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama zai ba da duke shi gaba ɗaya a sa tafi sabilillahi lokacin da ɗaya shi ɗaya ce ya ce duke shi gaba ɗaya zai sa tafi sabilillahi sai annabi ya ce mai ta yi yawa aka zo ina rabi annan ma ce rabi ta yi yawa aka zo sulusi ɗaya cikin uku annan ma annabi ya ce wa sulusu sulusu kasir ɗaya cikin uku shi ma ya yawa amma dai sai annabi ya tsaya da gada kenan sai annabi ya ra a duke shi gaba ɗaya ya ba da sulusun ai a nan annabi ne ke ce mai ka bar da ka mutu ka bar iyalanka ya takafafu ka bar iyalanka mawadata bayanka shi ya fi da ka bar su fukara talakawa suna tambayar mutane kenan kadda ka rabe duke wanda in ka mutu ka bar wa iyalanka ruhun asiri irin gidajen haya nan da wani abubuwa ko kudin haya ta ci da su musamman duniyar ta mutu yanzu ta nafsi nafsi da ka wuce fakinka an wuce sai wani don kana rai ne ake yi daga uku hudun nan an shekara ana taimaka ana kana wani ka haka muke daga wani aboki ya ta ayi na marmari daga an ta an wuce gurin don wani annabi ya cewa sa adabi ne abi wa kasi kaya a kuma ka nika yadda ka taimaka an wuce duk zance ne eh duk zance ne eh duk zance ne yanzu kan malam maraku da gaji an zo a ce a yi tattaro a tattara a yi koti a sai a kai wa matar a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza amma daga an yi ɗaya biyu in aka yi shekara biyu duk cikin nan kasan matan ma ban san bayin da take kuma ta haka muke sai Allah ya yi illa ma rahima rabbuka ba dukan mu dukan ana samun na kirki wanda suna giwa suna yi ita duniya ba ta tsaya kullum babu na kirki amma dai majority 80 cikin 100 gaskiya man ci ake da mutum yana da wada a da cewa su adibin abi wa kaskin kakkare bai dukiya duka kamar su ko da 'yan ciyar ne kabar iyalanka mawadata shi yahi da kabar su suna tambayar mutane to a cikin abinda annabi yake gaya sa'adu a cikin wannan ranar duk da yake gaya mai kai bara dukiya shine yake ce mai innaka lan tufiqu nafqatan kai baka ciyar ba da wata ciyarwa ko kuma kai baka doki ba dawainiya wata dawainiya tabtagi biha wajhillahi kana neman fuskar Allah kenan kana neman yarda Allah azza wa jalla mai girma da buwaya illa ajarta biha sai dai Allah ya baka lada da ita hatta ma ta ji alfi fami imratika har abinda zaka doka ka sa a bakin mataka sai Allah baka lada kenan loma daya da zaka sa bakin mataka sai Allah ya rubuta ma sadaka shine innaka lan tunfiqu nafaqatan kai baka ciyar ba wata ciyarwa ko kuma kai baka doki dawainiya ba wata dawainiya tabtagi biha wajhillahi kana neman ridallahi yardai Allah azza wa jalla mai girma da buwaya illa ajarta biha sai dai an baka lada dalilin wannan hatta hamma ma taj'al fi fammi imra'atika abincin lomar da zaka doka ka sa a bakin matarka sai Allah baka lada kenan duk wanda da sai kanta da mu annafaqa alal ciyar wanda nake akan iyalanmu da kwai mi da kwai lada to daga nan buhari sai ya kare zancen ciyarwa daga iyalai ya yi wayoyi wajen gudanawa kaga tun daga hadisi na satsan karan tweet ko satsan karan tweet karan nef sankanta sankanta yan sankandi kenan kaga hadisai guda biyar nan da ya kai duka yana nuna mun fadalar ciyarwa ga iyalanka su wane ne iyalanka muka ce na farko matarka da iyanka kenan su ciyarwa akan su wannan wajibi ne kuma mi kuma sadaka ne wajibi ne sadaka ne amma dai su sauran jama'a yan uwanka kanninka yayinka da da da su ciyar akan su ne mustahabi ne sadaka ne amma dai su iyalanka wannan wajibi ne sadaka ne kuma annabi karshe dai annabi ya ce ka fa isman ya isa mai laifi ya isa mai zunubi wane man yudai'u man ya'u wanda yake toye haƙƙin wanda yake ciyarwa kuma ciyarwa ta iyalai muka ce ba ci da sha ne ba ba shinkawa da tuwo ne ba kadai ɗaukan yauni ne gaba ɗaya sitira likita yara karatu makaranta duka ɗaukan yauni ai kuma kana ga wanda duk yana da wannan kuɗin amma dai in ka ga abin da ake ci a gidansa sai ka rena sa sai ka gaida wa wa matar ta sha'awar kilo kilo ya yi ƙarin duk unguwa ci da su amma dai ya kawo shinkawa na ilga shi kilo kaza kilo kaza aka ci irin wannan kasan shine a musulunci aka ce matar ta ɗauka mai kwaburu shi mai kwaburu a iyalansa wanda yake kwaburu bai ba iyalan abin da su koshi yana ɗan rage musu sai kilo uku za a ci a gida sai ya rika auna yana cewa kilo ɗaya da rabi ko biyu to nan musulunci yaran ta ɗauka ba sa sace ba dalilin kuje hadisuwa hindu hindu ba da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya kasance mutum ne mai mai kwaburu abin da yake ba mu ne da iyalai baya isan mu na ƙara in bai sani ba ko bai nan annabi ce wata mai ba da ne ƙara amma dai da da adalci yanar din mai gidan da bai ci da iyalansa yake ƙwauro don macen ta ƙara ba ta yi laifi ba dalilin wannan hadisa amma dai ƙarawa a kan mi a kan adalci sabon mi ya ni baba addu'a'u kaga can baya buhari diyama hadisai akan addu'a kala-kala diyama ko duk yama addu'a kala-kala a can ya ce sa wannan baban to wannan baban kaga bai shigo ba a can sai buhari sai sake ma baba a nan shi daya ya kashi tsakan wannan ba'iyar lai yama babun babi addu'a yin addu'a iza baqiya sulusul layli idan ɗaya daga cikin ukun dare ya tsora yin ka tashi kai addu'a idan ɗaya daga cikin ukun dare ya tsora kaga a can babu da'awat bai zo ba sai ya mai nan don mahimmanci addu'a sai kashi na ya ne ta jawa ba addu'a'u yin addu'a idan baƙi sulusun lail idan idan ɗaya cikin ukun dare ya yi tsora ai a karatun baya da kun lokaci wanda musulmi yake kirdada ya roƙi allah wanda ana ga wannan lokutan in ka roƙi allah allah zai amsa da kun lokaci mun haɗi wancan karatun da muka yana ga kamar lokaci wajen biyar zuwa shida wanda malamai sun tsame wannan lokacin kuma dalilin nassi da suka zo a wannan lokacin ana ga idan na tashi ka tashi ta tashi ta roƙi Allah a wannan lokacin Allah zai amsa dalilin nassosi da suka zo a wannan lokacin kenan daga cikin su ne yake da kwai sulusul lailil akhir karshe yaushe sulusul lailil akhir zamu ce ɗaya karshen ɗaya cikin ukun dare kamar yanzu misali kare ne zama a uku uku ya yi nisa a uku ya yi kusa kamar ɓoye hudu ya yi nisa kamar da uku zama ce ko uku da rabi uku da rabi zuwa ko hudu da rabi ko da aikata shi ka koma ne ko kuma ka ɗoka daga uku zuwa hudu ashar kenan daga uku zuwa hudu haka ko kuma daga uku da rabi zuwa hudu kenan kaga wannan lokacin mustajaba ne lokaci da ai shine ɗan magana suke cewa a wannan lokacin komai kai ne masu samun zakai duniya ta yi shiru shiru ba kuwa e ko ta ka shiru duniya ka tashi kana wa Allah kuka su jira ka sai kuka kake kuma duniya shiru sai iska kake ji kawai sai ce ran zakara eh shiru duniya kana ga wa Allah sulsul ɗaya kenan ko na biyu ha lokacin amsa addu'a wanda mutum iya kirda da wannan lokacin Allah zai roƙi Allah Allah zai amshi addu'a shi muka ce mu haɗu wannan ɗaya lokacin nuzulul mata yanzu damuna ce miki muna damuna in ana ruwa sai ka fake a kure ɗaki ko ka fake a masallaci ko ka fake a masallaci ko kalas ko wani guri ko bayan gari kai ta wuri kana jan wani azaka na Allah ba ni ka nemi duniyar ka da lahira lokacin da ake ruwa lokacin na ma mustajaba ne Allah ya amsa adda biyu bayan ranar juma'a mun yi hadisi a mota ko hadisin ka ranar juma'a da kwai wani lokaci zaɓaɓɓe layi wa fi kuha abdun mu'min da ɗai bawa mumuni bai yi muwafaka ba da wannan lokacin ya roƙi Allah sai Allah ya biya mai bukatarsa wannan lokacin malamai sai kirda da fasara hadisin ana samun wannan lokacin kan ayi magariba kusan magariba sai ka auna yanzu a ƙarni ake magariba kenan lokacin ana samun shi daga sallar la'asar zuwa sallar magariba na ranar juma'a kenan yanzu misali ko da baka samu ba tun la'asar ka zamna har zuwa magariba sai ka yi kamar ka kidaya kamar muwan inar da tan a yi magariba sai ka zamna kai yanzu a ake magariba misali dizinabin ake magariba ko kenan ka zauna a dizuta kenan karin shidda ko kenan kan ayi magana karin shidda sai hadisi ya ce amma dai ka zamna sallan magariba ta same ka a ne ka yi magariba ta kwana ka tashi ko kuma kana aikin ko da a gida ne kake yi kenan ka ci gaba da azakar in har sallan magariba kamar yanzu da tun daga al'asar ka samu kana ta ya hayyu ya qayyumu ya ji jalal wal ikram kana salati kana haylala kana istighfari kana ta hudi kuma in kai kai ka wadi bukatunka tun daga disattar ko kuma tun daga dijital baka tsaye da wannan addu'a sai bayan an yi sallar magariba kenan wannan ma lokaci ne zababbe na amsa addu'a nawa uku ranar laraba hadisin jabir dan abdullahi al-ansari shi ma mun yi shi ranar laraba shi kuma tsakankanin azahar da la'asar shi ma lokaci ne na mustajaba addu'a in mutum ya zamna ra ya keɓance ranar laraba bayan sallai azahar kan ayi la'asar ya yi ƙwami ya yi ta'adda'a yana gaya Allah addu'o'i yana bukata shi dai yana gaya Allah shi ma ana ga lokacin mustajaba ne to kaga wannan kaɗai sun isa na farko na farko na wani hadisai ƙarshen dare na kowace rana ƙarshen dare na kowace rana na biyu ranar juma'a bayan la'asar kan ayi magariba na uku lokacin da ake ruwan sama na hudu ranar laraba tsakankanin azawar da la'asar to duk wannan lokaci ne mustajaba shi kuma addu'a gurin ubangiji shi ubangiji mahalicin kowa da kowa yana jin kowa shi ya halicci kowa shi ya halicci abin da ake wani ba a keɓance ba kamar yanzu na wannan hadisin da aka ce ka tashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe ka yi addu'a ba a keɓance ma ba annabi ce ba ga abin da zai karanta kenan duk abin da karanta yayi shi dai kawai ana son mabudin kilan addu'a kai istighfari da salatin annabi in ya so ka kwana kana cewa Allah ba ni kaza ba ni kaza Allah ba ni kaza takaddun nan da aka aje Allah sa komai ya je daidai kaza nan da aka Allah sa komai ya je ya kwane na a wannan lokacin guda hudu kuma sai a kai kenan da kowace ba sai ba sai kai dogon larabci ba ba sai kayi ba duk ana aimi hadisai in kana so ga salatu annabi ga istighfari ga ya ba ga ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya jidal wal ikram inni as'aluka kai tibar wannan ma kawai rika ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum in dai ka koma Hausa Allah kasuwan nan da nake sayi da kaza Allah ka bude mini ka sa wannan kasuwar ta bude wannan Kano da nake zuwa ina ka kaya Allah ka kiyaye ni Allah ka sa in nazo in samu masu sayan kaya da yawa Allah ka kafarta min Allah ka mini gafara Allah wannan takardu da na ajiye Allah ka taimaka Allah guje wannan examen da kai ta hudi da Hausar ka ma yayi misali kenan a wannan lokacin wannan lokacin guda hudu kenan kai dai amma da tsankaninka da Allah a zuciyarka ka tabbatar da wani a wannan lokacin guda hudu kenan dan wannan anan buhari ya kama ya ce addu'a yin addu'a iza baqiya sulusul layli sai ka wannan hadisin karanta shi ila kashi
قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عدي عبد الله الأغري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأوقيه ومن من يستغفرني فأغفر
له shi wannan kenan zan matsa daga nan saboda wani hadisin yanzu da rabbina tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin da kuma mas'ala ta tauhidi dan satin gaba sai a yi sharin shi ba tun da kuma mas'alar tauhidi da matsalar kauli wanda ake jefa ibn taymiya ce ya ce kaza ya ce kaza wanda na ƙarya ne na yanzu rabbana da kuma kaifa yanzu rabbana nazul ne dai yaliqu bi jalalatihi kamar istiwa'i ne kalmatul istiwa'i ar-rahman ala arshi istawa ko kamar yadda imam malik yake yake cewa al-istawa wa kayf wa su'alu anhu to shi ma irin wannan ne yanzu rabbana dinnan shi ma nuzul ga yana su'alu anhu bid'a ne kai ita ma ba ruwanka kenan wannan mas'ala ce tauhidi da kwai zaka a ciki yadda ake karyat a yadda ake liƙa ibn taimiyya da kwai wani wanda yake cewa wa ibn taimiyya yana masallaci yana fasarta wannan hadisin da ya zo ibn taimiyya da inda aka ce yanzu da rabana wa ibn taimiyya sai sauku da kujerar tashi tana da tattakal haka sai fasarta mai ce wai haka haka kamar kenan kaga ai hasha wa kalla wannan kenan wannan kamar irin ana dangana ta a ce ibn taymiya yace kenan yanzu li rabbana duk malaman tauhidi sun ta akan nuzulun yaliqu bi jalalatihi kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubunnai suka zamana da annabi sallallahu alaihi wasallama duk in annabi yace musu yanzu li rabbana kinna sami ina wa da'ana ne busu cewa ya ya ya ya ya ya ya ya ne amma dai mu wanzan fitina sai ga matsala ce ai ta hudu ta arejin sosiyo a ina ne ana cewa wani ya ce kaza wani ya ce kaza da wannan kaulin na ibnu taymiya da ake lika mai ibnu taymiya yana masallaci yana wa'azi wani ya shigo masallaci ya ce kaifa yanzu da rabbana ibnu taymiya sauko da kujerai ya tattaka ya tattaka ya ci haka kaga duk ake danganawa shi kuma duka kawai wannan kauli ɗaya ne inda ahlus sunna wa jama'a kawai nuzulun yaliku bi jalalatihi bi gairi takayyifin wala tamsilin wala ta'tilin ka kare kawai kenan ba ruwanka kaifa yaya yaya babu sahabbai sun yi ka daraja sun yi ka sun yi ka sun yi ka amma dai ba a samu ba sahabban manzan Allah su zo suna cewa yanzu da rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaya ne yanzu da rabbana ko yaya ne kaza ba a samu su Jabir ba ko Abi Daudai ko Abu Musa ko Usman ko wane duka sahabban nan ba wanda ya zo tambayi annabi irin wannan magana amma dai mu sai ga aitai kaifa yanzu da rabbana ya istawa iya kaza kawai ka shawa kanka lafiya kawai yanzu nuzulan ya liku bi jalalatihi bi gairi takayifin wala ta'atirin wala tamsili kuma ka aje wa su'alu anhu bid'a wa imanu bihi wajibun sai ka tsaya daga naka shawa kanka lafiya kenan sai mu tashi a wannan mas'ala ta tauhidi idan Allah kai musatin gaba subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah ba mu ladan yin karatun da zawa karatun gaba daya duka wanda muke sharaka da zo a zamna a ƙara ƙarfa yin karatun Allah ba mu ladan gaba daya Allah ya kamu ƙarfin guwa yin karatun Allah ya biya bukatun mu gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk